من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يوم مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا يمتشي لنا لتنم شاهدكم شاهدكم شاهدوا قوة شعبان هجرة مائكي صلى الله عليه وسلم هذا hijira ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da takwas wanda kuma shi ya daidai da 27 ga watan 8 miladiya ta 2007 a darasinmu na sati-sati cikin wannan littafi mai suna ka'idatun dalila fit tawassuli wal wasila wallafar shekul islam ahmad ibn abdul halim ibn abdul salam ibn taymiyyah al-harrani ad-dimashqi wanda ya rasu shekarar hijira tana 728 kuma wannan shine darasi na nawa na 22 inda zamu tashi daga inda malam yake cewa min hadal bab ko
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن هذا الباب الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصحاه وابن ماجه أن عمر بن الخطاب استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة في العمرة فأذن له ثم قال لا تنسنا يا أخي من دعائك فطلب النبي صلى الله عليه وسلم من عمر أن يدعو له كطلبه أن يصلي عليه ويسلم عليه وأن يسأل الله له الوسيلة والدرجة الرفيعة وهو كطلبه أن يعمل سائر الصالحات فمقصوده نفع المطلوب منه والإحسان إليه وهو صلى الله عليه وسلم أيضا ينتفع بتعليمهم الخير وأمرهم به وينتفع أيضا بالخير الذي يفعلونه من الأعمال الصالحة ومن دعائهم له ومن هذا الباب قول القائل إني أكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي قال ما شئت قال الربع قال ما شئت وإن زدت فهو خير لك قال النصف قال ما شئت وإن زدت فهو خير لك قال الثلثين قال ما شئت وإن زدت فهو خير لك قال أجعل لك صلاتي, كل صلاتي كلها قال إذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك رواه أحمد في مسنده والترمذي وغيرهما وقد بسط الكلام عليه في جواب المسائل البغدادية فإن هذا كان له دعاء يدعو به فإذا جعل مكان دعائه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كفاه الله ما أهمه من أمر دنياه وآخرته فإنه كلما صلى عليه مرة صلى الله عليه عشرة وهو لو دعا لآحاد المؤمنين لقالت الملائكة آمين ولك بمثله فدعاؤه للنبي صلى الله عليه وسلم أولى بذلك ومن قال لغيره من الناس ادع لي أو لنا وقصده أن ينتفع ذلك المأمور بالدعاء وينتفع هو أيضا بأمره ويفعل ذلك المأمور به كما يأمره بسائر فعل الخير فهو مقتد بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤتم به ليس هذا من السؤال المرجوح وأما إن لم يكن مقصوده إيه وأما إن لم يكن مقصوده إلا طلب حاجته لم يقصد نفع ذلك والإحسان إليه فهذا ليس من المقتدين بالرسول المؤتمين به في ذلك بل هذا هو من من السؤال المرجوح الذي تركه إلى الرغبة إلى الله وسؤاله أفضل من الرغبة إلى المخلوق وسؤاله وهذا كله من سؤال أحياء السؤال الجائز المشروع وأما سؤال الميت فليس بمشروع ولا واجب ولا مستحب فليس بمشروع ولا واجب ولا مستحب بل ولا مباح ولم يفعل هذا قط أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ولا استحب ذلك أحد من سلف الأمة لأن ذلك فيه مفسدة راجحة وليس فيه مصلحة راجحة والشريعة إنما تعمر بالمصالح الخالصة أو الراجحة وهذا ليس فيه مصلحة راجحة بل إما أن يكون مفسدة مفسدة محضة أو مفسدة راجحة وكلاهما غير مشروع
dan baban ta ba malam yana magana akan abin da ya shafi roƙo yace roƙo ko da kuwa a inda aka halatta shi ne baya nuna kamala shi yasa manya-manyan sahabbai ba a san su suna roƙon wani abu a gurin wani ba hatta addu'a sai dai su roƙi annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi addu'a ga musulmi duka amma ba a san sayyidina abubakar ko sayyidina umar ya ware kansa shi ya ce shi ai masa addu'a iri kaza ba duk da cewa ya halatta din ka nema to amma wannan ba shi ke nuna kamalar tattara bukatu ka miƙa su ga ubangiji ba to kamalar siddiqiya ta sayyidina abubakar ta sanya shi bai yi wannan ba haka nan shi ma sayyidina umar to shi ne ce to amma shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa ai masa salati duk da cewa kuma salati addu'a ne umarnin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi wa al'umma ta su mata su mata salati amru targhib ne walaysa amru amru talab umarni ne na kwadaitarwa ba umarni ne na neman wani abu ba annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam in ya kwadaitar da kai kai wani abin da zaka samu lada Allah madaukakin sarki zai rubuta masa lada akan abin da kai aiki da shi da umarninsa kamar yadda ce man da ila huda كان له مثل أجر من عمل بها لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا to dan ya samu wannan lada na ya umarce kai sanata kai alkhairi zai ce kai to akwai ta'limun nas alkhair shi yakan sa ya umarni da wannan amma annabi sallallahu alaihi wasallam yana samun lada cikin ayyukan mutawa'un ya nemi mu bashi ko bai nema ba yana samu saboda duk wanda ya yi umarni da ayi kyakkyawan abu to yana da kamasho a cikin abin da za a aikata mai kyau to annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya shirya da al'ummar sa shi ya zo da wannan addinin da muke bautawa Allah da shi don haka duk wanda ya wata ibada annabi sallallahu alaihi wasallam yana da kamasho a ciki sawa'un ka so ko baka so ba shi ya ce wa min hadal bab yana daga cikin wannan babi din mutum annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa kai masa wani abu na salati domin kai ka samu lada yana so ya kai ka ne ya ɗora ka akan aikin alkhairi ka samu lada shi kuma ladan da zai samu shine ladan ya ɗora ka akan aikin alheri wa min hadha al-bab al-hadith alladhi rawahu Abu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidhi wa sahahahu hadithin da Imam Ahmad da Abu Dawud da Tirmidhi suka ruwaito shi kuma Imam Tirmidhi ya inganta shi wa Ibn Majah haka nan Imam Ibn Majah ruwaito shi anna Umar ibn al-Khattab ista'zana an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam fil umrati sai da Umar ya nemi izinin Annabi sallallahu alaihi wasallam zai je yayi umara fa azina lahu manzo Allah ya masa izini thumma qala la tansana ya akhi naji malam sadi ya ce au khayya ba sanda me yasa ya masa la tansana ya akhi al-asl shine takbir din la tansana ya akhi min ya akhi min du'aika dan uwana kada ka manta mu cikin addu'arka wannan hadisi hadisi ne da aka ruwaito shi ta hanyar عاصم ابن عبيد الله daga salim daga ibn umar asim ibn ubaidillah daga salim daga ibn umar to asim ibn ubaidillah akwai magana a cikin akansa malaman hadisi sun rauna da ruwayansa to haka wanda isnadi isnadi ne wanda yake zaifi shi yasa ibn adi ya kawo shi a cikin barakir na ko mufradat na asim ibn ubaidillah hadisin da'ifi ne bai inganta ba duk da tirmidhi ya inganta shi hadisi ne da'ifi saboda ruwayar asim ibn ubaidillah an salim an abdullah ibn umar anna umar istazara annabi sallallahu alaihi wasallam asim kuma da'ifi ne gurin malaman hadisi فطلب النبي صلى الله عليه وسلم من عمر أن يدعو له كطلبه أن يصلي عليه وقاتل النبي صلى الله عليه وسلم يدعي بعد عمر sai ya masa addu'a daidai take da bukatar da yake cewa ai masa salati ba wai yana roƙon addu'a ba ne don yana ga wani abu wanda Allah ba ɗaukakin sarki ba zai bashi ba in shi ya roƙa a dan ya ɗora hannun sai da Umar akan abin da ke alkhairi idan ya yi addu'a ga Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma mala'iku za su ce da shi amin wa lakka bi mithl to ya ɗora shi akan wannan alheri ya sa ya ce min addu'a idan ɗaiɗaikun mutane gaba gari idan ka yi wa wani daga cikinsu addu'a mala'ika zai ce kai ma Allah ya baka irin wannan to ina kuma ga kaiwa annabi sallallahu alaihi wasallam kaga min babu aula ka samu wannan falala din to dan yasa sai na Umar ya debi wannan wannan ibnu Taymiyyah yana sharhi ne a bisa ingancin ingantawa tirmizi da yawa hadisi amma ingantawa tirmizi ta ci karo da abinda malaman sauran malamai hadisi suka faɗa na maganganu akan atin ibn ubaidillah to da ma hadisin ya inganta wannan shine fasararsa فطلب النبي صلى الله عليه وسلم من عمر ان يدعو له كطلبه ان يصلي عليه ويسلم عليه kamar da yadda yake cewa ai masa salati ko a nema ai masa abin nan a nema masa abinci wa an yas'ala Allah lahu alwasilata wa darajata rafi'a kamar da yazo a kiran sallah ya nema masa tsadi ko wannan matsayi wanda shi kadai ya tantance shi a ranar gobe kiyama da wannan kuma daraja wacce ke madaukakiya وهو كطلبه أن يعمل سائر الصالحات دي دي يكي دي يشي سلا كو أزمي سورا أيوكا نقري دك يلا دو سنت تشيني كان أيكي الخير yace fa maqsuduhu naf'ul matlub minhu abinda manzo Allah yake nufi a nan shine ya amfanar da shi wanda aka nema daga wajensa wal ihsan ilayhi yayi masa kyautayi ya kyautata masa wa huwa sallallahu alaihi wasallam aidan yantafi bi ta'limihim al-khayra wa amrihim bihi shi ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ba yana amfana ta hanyar ya koyar da su alheri ya sanar da su alheri ya kuma umarce su da shi wannan ta nan ne manzo Allah yake karuwa da abin ba yana nufin su roƙa masa abin da shi ya roƙa ba zai samu ba an gane wa yantafi aidan bil khair alladhi yaf'alunahu min al-a'mal as-salihah wa min du'a'ihim lahu ya ya amfana ta hanyar alherin da suke yi da ayyuka na kwarai da addu'ar da suke yi masa sai yace wa min hadha bab yana shiga daga yana shiga cikin wannan babin dai har ila yau qaulul qa'il fadar bai fadan nan shine ubay ibn ka'ab radiyallahu ta'ala anhu kamar yadda yazo cikin ruwayar ka'ab ubay ibn ka'ab shine yace wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine al-qa'il ta tsanan inni aktartu salata alayka na yawaita ina yawaita ina yawaita maka addu'a الصلاة أنا بمعنى الدعاء أبي بن كعب yana gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ina yawaita yin addu'a gare ka ya rasulullah sai maka addu'a fa kam aj'alu laka min salati to addu'a ta nawa zan baka daga cikin addu'a ta wato kaso nawa zan baka daga ciki kala sai manzo Allah ce ma shi ita yadda ka ga dama ka ba da kaso yadda kaso kala sai ubayy ibn ka'ab yace ar-rubu in baka in sanya maka rubu'i 25 cikin 100 kala sai manzo Allah ya saki ce da shi ba shi ta yadda kaga dama wa in zitta fa huwa khairul laka in ka kara akan haka shine yafi maka alkhairi to kai zaka bori sama da ni kala annabi yace in sanya maka rabi 50 cikin 100 kala manzo Allah ce ma shi ta yadda ka so wa in zitta fa huwa khairun laka in ka dada akan haka to wanda shi yafi maka alkhairi kala as-sulusain yace to baka 75 cikin 100 sulusi bi kenan kala ma shi ita yace yadda ka so wato sulusai ne biyu bisa uku saba'in da biyar cikin ɗari kala ma shi ita wa in zai tafa wa khairun laka ce yadda ka ga dama ba matsi amma in ka tsara shi yafi maka alkhairi qala aj'alu laka salati kullaha to do addu'ar yi maka kai kadai qala sai manzo Allah ce idan tukfa habbuka in ko kai haka to duk bakin cikin ka an dauke maka wa yukfaru laka dhanbuka kuma an gafarta maka zulmunka to akwai abin da yake nema saboda haka ولا حديث سيئ دي رواه أحمد في مسنده والترمذي وغيرهما أحمد أتكن لتاب ساعة المسند دا الترمذي أتكن سنن دا ودن سكرويتو حديث أبو داود يا فتن الترمذي يا فتن شي أحمد حاكم بس فتن حديثا شيل ابن تيمية وقد بسط الكلام عليه في جواب المسائل المبدئية a cikin wani littafinsa wanda ya saba suna jawabul masail al-baghdadiyya yace yayi bayanin sa a ciki daki daki ibn tabi'a yana da littattafai da dama waɗanda tambayoyi da ake aiko masa daga garuruwa daban-daban to duk sanda aka aiko masa da tambayoyi an sa ilimance a rubuce sai a bawa wannan tambayoyi sunan garin da suka rubuto kamar al-masail al-baghdadiya kaga tambayoyi ne da suka zo masa daga bagdada cikin kasar iraki don haka da ya ansa su sai ya zama an sa musu suna al-masail al-baghdadiya kamar risalar wasiyya asalin ta mutanen wasu cikin sham ne cikin kasar siriya a yanzu su suka rubuta takarda suna so ya musu bayanin menene aqida ahlus sunna ya aqida ahlus sunna take sai ya zauna da safa kafin azhar ya gaba ya rubuta musu aqida ahlus sunna tun daga imani da Allah har zuwa abin da ya shafi aqida su dangane da sahabbai da shugabanci ya aika musu shi da ake kiranta alwasidiyya nisbatun ila ahli wasid mutanen wasid wasu sun zaci ana nisba ce zuwa ga ga wasan in wasan ne za a ce alwasadiyya ba alwasidiyya kamar alhamawiyya mutanen hama hama shi ma cikin siriya ne duk dai cikin sham ne garin da ya rayu a ciki yawa shi nake nema to su ma suka rubuto masa suna sanya musu bayanin akida ya rubuta musu alhamawiyya to ita ce ake jinginawa zuwa ga mutanen garin a ce mata alhamawiyya haka nan at-tadburiyya ya mutanen tadbur cikin Lubnan a yanzu duk da cikin Sham ne su ba su suka rubuto suna tambayar sa abin da ya shafi akida ya an samu su aka kira ta at-tadburiya to irin suna nan da yawa wasu ba su gushe ba ana ana ana iya samun su wasu kuma sun bace kun san an yi miyagun shugabanni makiya sunna da suka rika kona littattafan ibnu taymiya rabin littattafan ibnu taymiya ba su zo mana ba rabi ba su ba mu same su ba domin yana ɗaya daga cikin mutanen da suka fi kowa rubutu a tarihi in ana lissafi mutanen da suka fi kowa gudanar da alƙalaminsu a kan takarda to ibnu taymiya yana ɗaya daga cikin su akwai ibnu taymiya akwai ibnu jauzi akwai suyudi daga baya baya suna daga cikin mutanen da suka fi kowa rubutu akwai ibnu aqil abul wafa wanda littafin sa al-funun kawai ya kai mujalladi 400 da wani abu ibn rajab ya ce ya ga juz'i na 400 da doriya to yaushe suka samu lokaci suka rubuta wannan ayyuka wajen sati guda ina so rubuta shafi sha biyu ya gagar ana ta dambarwa sai ka zo ka buɗe kwamfuta kawai sai wani ya duro ya kwankwasa kofa dole ka saurare shi ana cikin wannan ta ce maka dan yaron ka yana abai sai ka tashi ka garzaya asibiti kuma ana cikin wannan kai ma sai ka ji wani abin ya bulle cikin ka ya bulle dole ka koma ka wanta idan ka dogara da wuta kawai sai a dauke nefa idan inji ka kunna kawai baka san me ba sai ka ji ya mutu ka je kai ta da ki tashi ka nemi baka nike sa ba lokaci ya ki zuwa to haka fa rayuwar ta take ta matsala sannan kuma ga albarkar lokacin da Allah ya kwashi can Allah ya albarkaci lokacin su sai ga malami bai yi shekaru da yawa ba amma abin da ya bari na ilimi wato ɗan shekara ɗari ba zai ba zai abin nan ba irin mu irin mu kano bin imamun nawawi da irin shekarun da ya arba'in da yan kai duba wagagen littattafai da ya bari zuwa littafin almajmu a cikin duk littattafan fiqh shafi'iyya shine gaba ruwa girman mazhabar shafi'iyya amma ana fadar encyclopedia na littafin nan na mazhabar shafi'iyya to majmu shine gaba kamar a hanabila a ce al-mughni kamar al-mabsut a cikin littafin a cikin al-hanafiyya littafin sarasi shamsul a'imma to banda shi روضة الطالبين أشياء وجه سفلي قوم شابي ناشني بدا شي تهذيب الأسماء واللغات يمكن سفلي بيو خلو بدا شي قال شرح النووي شرح مسلم ده cikin sifili ga suna wajen goma goma sha banda su ga wasu nan kanana irin su riyadu salihin irin su al-azkar littafai barkatai ga suna na imamun nawawi a cikin yan shekaru kaɗan karo arba'in da yan kai yaushe ilimin yaushe rubutu yaushe karantar yaushe karatu rashidul attar almajirinsa ne wanda ya rubuta tarihinsa yake cewa malamin mu Yahya ibn Sharaf Abu Zakariya Nawawi a kullun yana daukar darasi goma sha biyu a kullun yana daukar darasi goma sha biyu to kuma duk abin da ya je dauko ya fahimta sai ya zo kuma ya bai da shi a rubuce da bayanin da malamin zai masa da komai sai ya zo ya bai da shi a rubuce ya ce to ɗaukar iliminsa shine talifinsa ma'ana yana ɗaukar ilimi yana talifi a lokaci guda shi ya sa sai ya zama da rayuwarsa ta tafi da talifinsa ban san me shigo da wannan ba jawabul masail al bagdadiya sunan littafi ne asali tambayoyi ne mutanen bagdad suka yi wa ibnu taymiya fa inna hadha kana wannan masail al bagdadiya na bincika ban same shi ba amma na ga sunansa cikin ka'ibar sunayen da ta ibnu taymiya wanda almajirinsa ibnu rushayyik ya ya ambata da kuma ibnu abdulhadi shi ma ya kawo shi a cikin al'ukumin durriya amma ban same shi a cikin fatawa da kuma sauran littattafai da aka rubuta na ibnu taymiya aka fito da su na ibnu taymiya don haka da dama daga cikin littafansa sun bace to can yace yayi cikakken bayani fa in ka fa inna hadha kana lahu du'a'un yad'u bihi shi wannan ubay ibn ka'ab yana da addu'a da yake yi ko da yaushe yana da wani lokaci da yake kebancewa yana addu'o'i kaga ya fassara maka ma'anar sala da ta zo cikin hadisin addu'a yake nufi fa idza ja'ala makana du'a'ihi salata 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam kafahu Allahu ma ahabbahu min amri dunyahu wa akhirati annabi ya nuna masa idan ya sanya salatin annabi sallallahu alaihi wasallam kadai a bigiran addu'o'in da yake yi to wannan salatin ya isan masa ya dauke masa abin da yake damunsa na duniya gaba daya da kuma lahirarsa فإنه كلما صلى عليه مرة صلى الله عليه عشرة domin duk sanda yawa annabi sallallahu alaihi wasallam salati daya shi kuma ma'aiki sallallahu Allah zai masa goma wa huwa lauda ali ahadil mu'minina shi din nan da zai yi wa wani ɗaya daga cikin mu'minai ɗaiɗaikun mu'minai yayi masa addu'a la qalatil mala'ikatu amin da mala'iku sun ce amin wa laka bi mithli kai ma Allah ya baka kwatankwacin wannan fa du'a'uhu lin nabi sallallahu alaihi wasallam aula bi zalika kaga yayi wa annabi sallallahu alaihi wasallam addu'a shi ya fi cancanta ya samu wannan garabasa ta mala'iku an gane ko to annabi sallallahu alaihi wasallam ya so ya dusantar da shi zuwa ga wannan shi yasa ya ce idan kai ka bayar da addu'ar ka gare ni ni kadai to wannan ya ishe ka duk abin da zai dame ka a duniya ko kuma Allah ya gafarta maka zunubin ka a lahira wa man qala li ghayrihi min an-nas to wanda zai ce ma wani daga cikin mutane ud'u li aulana kai ban addu'a ko kai ma wani addu'a wa qasduhu an yattabi'a zalika al-ma'mur bid du'a'i abinda yake nufi kuma da cewa yi min addu'a ko yi mana addu'a shi wannan aka yi umarta din ya amfana da wannan umarni din wa yattafi'a huwa aidan bi amrihi shi kuma ya amfana da ya sa shi ya aikin alkhairi da umarnin da ya bashi wa yaf'alu zalika al-ma'muru bihi wa yaf'alu dhalika al-ma'muru bihi shi wanda aka sa din je ya addu'a kama ya amuruhu bi sa'iri fi'il al-khairat kamar yadda zai umarce shi da sauran ayyukan alkhairi fi'il alkhairi fa huwa muqtadin bin nabi sallallahu alaihi wasallam wanda shine jawabun mantiq jawabu man wanda yayi wannan fa huwa to ya zan muqtadin bin nabi sallallahu alaihi wasallam me yin imani me yin koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam mu'tabun bihi me yin koyi da shi wanda duk zai ce wa da yi min addu'a yana nufin ya ɗora wannan mutumin kan alheri don in yayi addu'ar shi mala'iku su kuma su yi masa yana so ya sa mutumin nan kan wannan turba shi kuma ya samu amfanin ya umarce shi da aikin alkhairi to mutumin da duk ya haka yayi koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam laisa hadha min as-su'al al-mandud wanda baya daga cikin roƙon da yake marar rijayi wanda aka ce ka roki kawai dan kai kana jin kamar ko in kai ba za a baka ba ce ba da yi min addu'a kamar yadda yawanci muke yi واما ان لم يكن مقصوده الا طلب حاجته اما ان يزم ba abin da yake nufi da ya ce yi min addu'a face shi bukatar sa ta biya malai muna cikin harkar kasuwanci da Allah ya mana addu'a ko wannan abu da ya makale shi wannan abin da ya makale shi yasa ne muka yi addu'a to lam yaksid dafa zalika bai nufi ya amfanar da shi wancan ba ta hanyar ya sa shi ya addu'a dan shi ma Allah ya fito masa da wani abin sa da ya makale a shi da shi yake tunani wal ihsan ilayhi bai kuma da ya yi mata ihsani ba fa hadha laysa min al muqtadina bir rasul sallallahu alaihi wa sallam al mu'tamina bihi fi zalika wanda baya daga cikin masu koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam wanda baya daga cikin masu biyayya da koyi ga annabi sallallahu alaihi wasallam fi zalika cikin wannan mas'ala din an gane ku kada ka ce an ce ba a cikin masu koyi ka a fi zalika cikin wannan matsala da muke magana akan ta bal hadha huwa min al-su'al al-marjus wanda yana daga cikin as-su'al roko wanda yake a abin rinjayarwa wanda marar rinjayi allazi tarkuhu ila ar-ragbati ila Allah wa su'alihi afdal wanda ka bar shi ka koma kai kwadayi kai zuwa ga Allah ka roki Allah kai da kanka afdal ya fi min ar-ragbati ila al-makhluqi wa su'alihi maimakon kai kwadayi zuwa ga abin halitta ka roke shi maimakon kai ka je ka ce wane yi muku kana kwaɗayi yayi maka kai ka nema gurin Allah din kai kwaɗayi gurin Allah shi yafi wa hada kulluhu min su'alil ahya'i su'alan ja'izal mashru wanda dukkan shi yana daga cikin roƙo ka roƙi wani mai rai kuma roƙon da yake ya halatta kuma an shar'anta sawa'un arraji din da almarjuh din mai rinjayin da wanda aka rinjaya din duk an halatta shi sawa'un ka nema don kai ka mora ba wai kana tunanin shi ya mori addu'ar da zai maka ba an halatta shi amma ba shi ne rajihi ba ko kuma ka ka umarce shi ka nemi addu'ar sa dan shi ya mori addu'ar ba wai kai kana buƙatar kai ka mori addu'ar ta ba kai kana so kawai ka mori ka umarce shi da alheri shi kuma ya mori addu'ar da zai maka don bala'iku za su maimaita irin wannan addu'a gare shi to wanda yana daga cikin as-su'alur rajihi shine mai rijayi shi kuma ne annabi sallallahu alaihi wasallam yayi tare da sahabbansa wa amma su'alul mayyiti to amma kaso kaso na biyu wanda shine mara kyau din shi ne wanda yake shirka a zo a roƙi wanda yake mamaci falaita bi mashru'i to wannan ba ba shari'a bane wala wajibin ba wajibi bane wala mustahabbin ba mustahabbi bane bal wala mubahi kai ba ma mubahi bane ba ma halal bane da cikin kabari a zo ana roƙonsa wani na baya da lafiya ina cikin matsala al'amura na sun tabarbare mata ta ba ta min biyayya ka taimaka mu wannan duk yana daga cikin su'alul al-muharram الذي يؤدي الى الشرك ولم يفعل هذا قط احد من الصحابه باب ولا صحابي ده يتبع irin wannan roƙon والتابعين لهم بإحسان باب wani tabi'i da ya taba irin wannan roƙo ya je daidai kabari yana cewa yi min kaza yi min kaza ko sahabi ya je daidai wani kabari ya ce da cikin kabari ɗaya ya masa kaza ya masa kaza ya masa kaza ba a taba samun wannan ba walan tahabba zalika ahadun min salaf al-umma kuma babu wani ɗaya daga cikin magabatan wannan al'umma wanda yake ya ce yin haka mustahabbi ne babu shi لأن ذلك فيه مفسدة راجحة domin yin haka cikin yin haka لأن ذلك فيه مفسدة راجحة domin cikin yin haka akwai mafsada akwai barna wacce take mai rinjaye وليس فيه مصلحة راجحة باب مصلحة أتكين mai rinjaye والشريعة إنما تأمر بالمصالح الخالصة أو الراجحة shari'a duk inda umarnin shari'a yanzu zaka ga tayi umarni da abin da yake da maslaha tsantsa a ciki ko kuma maslaha ta fi yawa amma da inda mafsada barna ta fi yawa ko kuma mafsada ce ma tsantsa to ba za ka samu shari'a ta yi umarni da wannan abun ba duk umarni na shari'a in ma zama maslaha khalisa ko maslaha rajiha maslaha khalisa tatacciyar maslaha ita ce ta sa aka ci kai abin ko ko a'a ko da akwai cutarwa kaɗan ce maslaha ita ta fi yawa wa hadha laysa fi maslahatun rajiha wannan ko babu maslaha mai rijayi a ciki bal in ba an yakuna mafsadatun mahdha ko dai ya zama tsantsar barna aw mafsadatun rajiha ko kuma ya zama mafsada din ita tafi yawa wa kilahu ma ghairu mashru'i dukkan waɗannan bangarorin abubuwa biyu mafsada ta zama tsantsa ko kuma tafi yawa ghairu mashru'in ba a ba ba ba inda aka saba shar'anta wannan don haka lokon wanda yake cikin kwance a kabari sawa'un annabi ne ko wani salihin mutum baya da tattare da maslaha wa suke rajiha bal fihi mafsadatun mahda domin shi yana bayuwa zuwa ga shirka da Allah ka ɗauke buƙatar ka kan Allahu samadu ka ɗauke buƙatar ka daga kan Allah abin tufi da buƙatu kamar da ita zuwa ga wannan Allah wannan shirka ce da shirka ce da Allah
فقد تبين أن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من طلب الدعاء من غيره هو من باب الإحسان إلى الناس الذي هو واجب أو مستحب وكذلك ما أمر به من الصلاة على الجنائز ومن زيارة قبور المؤمنين والسلام عليهم والدعاء لهم هو من باب الإحسان إلى الموتى الذي هو واجب أو مستحب فإن الله تعالى أمر المسلمين بالصلاة والزكاة والصلاة حق الحق في الدنيا والآخرة والزكاة حق الخلق فالرسول أمر الناس بالقيام بحقوق الله وحقوق عباده بأن يعبدوا الله لا يشركوا به شيئا ومن عبادته الإحسان إلى الناس حيث أمرهم الله سبحانه به كالصلاة على الجنائز وكزيارة قبور المؤمنين فاستعوذ الشيطان على أتباعه فجعل قصدهم بذلك الشرك بالخالق وإيذاء المخلوق فإنهم إذا كانوا إنما يقصدون بذا- بزيارة قبور الأولياء الأنبياء والصالحين سؤالهم أو السؤال عندهم أو أنهم لا يقصدون السلام عليهم ولا الدعاء لهم كما يقصد بالصلاة على الجنائز يقصد بالصلاة على الجنائز كانوا بذلك مشركين وكانوا مؤذين ظالمين لي- لمن يسألونه وكانوا ظالمين لأنفسهم فجمعوا بين أنواع الظلم الثلاثة فالذي شرعه الله ورسوله توحيد توحيد وعدل وإحسان وإخلاص وإصلاح وصلاح وصلاح للعباد نعم فالذي شرعه الله ورسوله توحيد وعدل وإحسان وإخلاص وصلاح للعباد في المعاش والمعاد ومن لم يشرعه الله ورسوله من العبادات المبتدعة فيه شرك وظلم وإساءة وفساد العباد في المعاش والمعاد فإن الله تعالى أمر المؤمنين بعبادته والإحسان إلى عباده كما قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى وهذا أمر بمعالي الأخلاق وهو سبحانه يحب معالي الأخلاق ويكره صفصافها وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق رواه الحاكم في صحيحه وقد ثبت عنه في الصحيح صلى الله عليه وسلم أنه قال اليد العليا خير من اليد السفلى وقال اليد العليا هي المعطية واليد السفلى هي السائلة وهذا ثابت عنه في الصحيح فأين الإحسان إلى الع- إلى عباد الله من إيذائهم بالسؤال والش والشهادة لهم وأين التوحيد للخالق بالرغبة إليه والرجاء له والتوكل عليه والحب له من الإشراك به بالرغبة إلى المخلوق والرجاء له والتوكل عليه وأن يحب كما يحب الله كما يحب الله وأين صلاح وأين صلاح العباد وأين صلاح العبد في عبودية الله والذل له والافتقار إليه من فساده في عبودية المخلوق والذل له والافتقار إليه
ibn taymiya ya ci gaba da cewa faqad ta bayyana to bayan da bayanin da ya maka yanzu ya fito karara anna ma fa'alahu an-nabi sallallahu alaihi wa sallama min talabi ad-du'a min ghayrihi abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi da neman addu'a a wajen wani huwa min babil ihsani ila an-nas wannan yana daga cikin ihsani ga mutane ne dan ya musu ihsani alladhi huwa wajibun ihsani ga mutane kuwa yakan zama wajibi aw mustahabbun ko ya zama mustahabbi to shi ne annabi yayi wa kadhalika ma amara bihi min as-salati ala al-janaiz haka nan abin da ya umarni da shi na ayi wa janaiza sallah don a taimaka wa shi wannan ta hanyar ayi masa addu'a shi wanda aka yi wa sallah shi ma kuma wanda ya sallah janaiza din ya samu lada duka biyu wa min ziyarati quburil mu'minin haka da wanda zai je ziyarar kabarin mu'minai yayi musu addu'a ta Allah ya musu rahama ya gafarta musu shi kuma ya samu ladan wannan ziyarar shi ma da yayi sannan kuma ya samu abin nan wannan ziyara ta tunatar da shi lahira wa min min ziyaratil quburi was salam alayhi ziyarar quburil mu'minina qabrar mu'minai was salam alayhi da yi musu addu'a wad du'a ilahu da yi musu addu'a huwa min babil ihsani ila al mauta yana daga cikin kyautatawa matattu alladhi huwa wajibun aw mustahab wanda aiki yin haka wajibi ne ko mustahabbi wajibi ne kamar abin da ya shafi sallar sallar sallar jana'iza wajibi ne in mus- mamaci mus- musulmi ya mutu a yi masa sallar jana'iza wannan ihsani ne zuwa ga mamaci ihsani da yake wajibi akan musulmi lalle lalle a samu wasu daga cikin sun yi in duka suka ƙi sun yi laifi ziyarar kabarinsu kaburburansu da yi musu addu'a da nema musu gafara wannan ihsani ne gare su ihsani na mustahabbi ba na wajibi ba an gane ko don haka kana yi wa mu- mu- mutumin da yake mai rai ihsani haka nan bayan mutuwarsa kana yi masa ihsani mai rai kana yi masa ihsani ihsanin yakan iya zama wajibi kamar masu kuɗi su ba talakawa su zakka ihsani ne suka yi kuma ihsanin na wajibi ne su yi shi yakan iya zama kuma insani na mustahabbi ka ba da taimako ga agaji da tallafi ga wanda yake bukata daga cikin dukiyar da ba ta zakka ba to shi da yace fa inna Allah ta'ala amara al-muslimina bis salati waz zakati Allah ya umarci musulmi da su yi sallah sannan kuma ya umarce su da su yi zakka fa salatu haqqul haqqi sallah haƙƙi ne na Allah fi dunya wal akhirah haƙƙin sa ne a duniya da lahira wa zakatu haqqul khalqi zakka kuma haƙƙi ne na halitta na sauran halittu ka ba su haƙƙin su ne to haka nan Allah madaukakin sarki ya umarni da abubuwa biyu ya umarni da ihsani zuwa ga mutanen da suke da rai ya umarni kuma da ihsani zuwa ga mutanen da suke matattu ihsanin nan yakan iya zama wajibi yakan iya zama mustahabi haka nan ubangiji madaukakin sarki ya sanya haƙƙi biyu haƙƙi ɗaya na shi ne shi kadai ya cancance shi haƙƙi ɗaya kuma na halittun sa ne فالرسول امر الناس بالقيام بحقوق الله وحقوق عباده منزو صلى الله عليه وسلم da yazo yayi umarni da mutane su tsaya su bawa Allah haƙƙin sa su bawa mutane haƙƙin su su bawa Allah haƙƙin sa haƙoƙin sa su bawa kuma bayin Allah haƙoƙin sa haƙoƙin su bi an ya'budu Allah la yushriku bihi shay'an wanda shine haƙƙin Allah su tsaya su bautawa Allah kada su bawa wani abu da Allah cikin bauta wa min ibadatihi al-ihsanu ila an-nas yana daga cikin bautatawa Allah kuma su kyautatawa mutane حيث أمرهم الله سبحانه به عند الله يأمر شيء في كوتة تاو مثال كالصلاة على الجنائز كما صلى كما متى wannan haƙƙi ne na na bayi ihsani ne mutum zai yi wa mamata kuma umarni ne daga Allah wa kan ziyarati quburil mu'minin kuma kamar ziyarar kabarin mu'minai fastahwaza ash-shaytanu ala atba'i to kaga wannan ibada sai zan shaytan yayi ta kokari yadda zai batawa bayan Allah ibadarsu don haka fatta wanda sai yayi galaba ala asba'ihi bisa bisa mabiyansa faja'ala qasdahum bidhalika shirka bil khaliq maimakon su yi don su yi ihsani ga kawukan su su yi ihsani ga matattun sai ya canza musu al'amarin sai canza akalan ya canza linzamin sai ya ja su zuwa ga su yi shirka ga Allah madaukakin sarki wa idza al makhluq kuma su cutar da shi wanda yake kwance cikin kabari din su yi wa Allah shirka nan nan kuma na cikin kwanci a kabari su shi kuma su cutar da shi fa innahum idza kanu inna ma yaqsiduna bi ziyarati qubur al-anbiya wa salihin su'alahum idan ya zan za su je makabarta ko su je su ziyarci annabawa ko salihai dan su roki su waɗannan na cikin kabari din aw su'ala indahum ko kuma dan su yi addu'a a nan suna ga in sun yi addu'a gidansu ba ba a karba ko a masallatai sai sun shiga makabarta ko dai su roƙi na cikin kabarin ko a su ga cewa an fi ansa addu'a idan a cikin makabartar ne aw annahum la yaqsiduna assalamu alaihi kuma ko kuma su zo ba dan su yi musu sallama ba irin yadda annabi ya koyar assalamu alaikum ahla diyari qawmi min almu'minin su zo ba dan su yi wannan ba wala du'a lahu ba kuma dan su yi musu addu'a ba kama yuqsadu bis salati ala janaiz kamar yadda in an aje gawa ana mata sallah ai kaga addu'a ake mata to su su je ba dan ba dalilin wannan ba kano bi zalika mushriki da in dai sun je dan su roki na cikin kabarin ne to sun zan mushrikai wa kanu mu'zina zalimin sun zan masu cutarwa kuma azzalimai liman yasalu da ga wanda suke roƙon suna cutar da wanda suke roƙon suna zaluntar sa wa kanu zalimin da anfusi kuma suna zaluntar kansu fa jama'u baina anwa'i zulmi talata suka hada zalunci iri iri uku gaba daya yaya zan zalunci uku zalunci na farko shirka da Allah inda shirka la zulmun azim zalunci na biyu da suke roƙon wannan mamaci annabi ne ko salihin bawa suna zaluntar sa domin duk abin da yayi kokarin karantarwa in annabi ne shine tauhidi da yin wannan aiki suna rushe tauhidin sa kaga suna zaluntar shi sannan za su sa shi gobe gobe ubangiji ya tsitsaye shi ko wannan tsitsayewar a tambaye shi an ta kulta lillahi takhazuni wa ummi ila hayri min dunillah ko wannan shi kansa ai sun zalunce shi da ba a yi haka ba ba za a tuɗe shi a tambaye shi ba zalunci na uku sun zalunci kawo kansu domin sun jefa kansu cikin shirka sun zalunci kansu wanda duk yayi shirka ya zalunci kanshi fallazi shara'ahu Allah wa rasuluhu tauhidun wa adlun wa ihsan abinda Allah da manzansa suka shar'anta shine tauhidi da adalci da ihsani kyautatawa wa ikhlasin da kuma ikhlasi wa salahun lil ibadi fil ma'ashi wal ma'adi da kuma kyautatawa ga bayi fil ma'ash a lokacin da suke da rai wal ma'adi da lokacin da suka rasu lokacin da mutum yake da rai a kyautata mata a bashi haƙƙinsa a yi masa ihsani na zakka ko na sadaka bayan ya mutu a bashi haƙƙinsa nan ma a yi masa sallar jana'iza wannan wajibi ne ku yi masa sannan ku yi masa addu'a shi ma haƙƙinsa ne ku sahabi ne ku yi masa to wannan shine abin da Allah ya umarni da shi tauhidi ne kuma adalci ne kuma ikhlasi ne kuma kyautatawa ce ga bayi sawa'un a lokacin rayuwarsu ko a lokacin da suka bar duniya wa ma lam yashra'ahu Allah wa rasuluhu min al-ibadat al-mubtada'a sauran kuma ibadoji na yan bid'a wanda Allah bai bai bai bai shar'anta ba duk ibadoji na bid'a da Allah bai shar'anta ba manzo Allah bai shar'anta ba fihi shirkun wa zulmun wa isa'atun wa fasadun lil ibadi kan ka gyara ba wa fasadun ibadi ba wa fasadun lil ibadi fil ma'ashi wal ma'adi an gane ko duka nusassun haka suke eh to ku gyara yadda ya zero maganar ya dauko da shi ne akan na kira shirkun zulmun ita'atun fasadu an gane ku kamar yadda na farko yake tauhidun adlun ihsanun ikhlasun salamun lil ibad to nan ma haka zai zama fasadun lil ibad an gane wannan muqabil muqabil din wancan wannan shi yake fuskantar wancan idan ba a yi abin da yake Allah ya shar'anta ba to za a yi kishiyarsa kishiyarsa kuma shi da a yi shirka a yi zalunci a munana a yi barna ga bayi a lokacin da suke da rai ko kuma bayan mutuwarsu fa inna Allah ta'ala amara al-mu'minina bi ibadatihi wal ihsan ila ibadihi Allah ya umarci ya umarni da abubuwan nan guda biyu ya hada su yace a bauta wa Allah shi kadai a tsantsanta bauta gare shi sannan kuma a kyautata wa bayansa haka ya hada abubuwan biyu haƙƙinsa da haƙƙin halittarsa haqqul haqqi da haqqul khalqi shine abin da ibnu taymiya faɗa a cikin gudan haka manzanni suka zo da duk waɗannan abubuwa guda biyu haqqul haqqi shine haqqin ubangiji wa haqqul khalqi manzanni da suka zo sun yi umarni da abubuwan nan guda biyu haka alqur'ani yazo idan gani a cikin wannan aya wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana wa bil qurba kaga an hada haƙƙin guda biyu haƙƙin Allah shine bauta masa shi kadai ba tare da shirka da shi ba sannan kuma Allah ya ce ku kyautata wa iyaye da na kusa kaga nan kuma shine haqqul haqqul khalqi ko وهذا امر بمعالي الاخلاق كاغا cikin wannan akwai umarni da manyan manyan halaye na kwarai wa huwa subhanahu yuhibbu ma'ali al-akhlaq Allah yana san halaye manya manya na kwarai wa yuhibbu safsafaha yana yana wa yakrahu safsafaha yana kin halaye waɗanda suke marata marata kyau safatif al-akhlaq halaye waɗanda suke ba su dace da mutumin da yake da muru'a ba don halin da bai dace da mutumin da yake da muru'a ba yake da mutunci ya san mutuncinsa sai da ake kira tafasikul akhlaq wa qad ruwiya anhu sallallahu alaihi wa sallam an rawaito hadisi sahihi daga annabi sallallahu alaihi wa sallam yana da cikin adabul mufrad da sauran littafan hadisi annahu qala manzo Allah ce inna ma bu'istu li utammima makarimal akhlaqi an aiko idan in cika halaye na kwarai to halaye na kwarai din nan sun kunshi tauhidi sun kunshi kuma ihsani ila alkhalqi kada ka dauka kawai ana nufin dabi'a ko halayya ko zamantakewa mai kyau tsakaninka da dan uwanka mutum dan adam a'a hatta tsakaninka da ubangiji yana daga cikin akhlaq masu kyau rawahu al-hakim fi sahih hakim ya rawaito wanda a cikin littafin sun ingantacce wato al-mustadrak wa qad thabata anhu fi sahih kuma ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallama fi sahih sai sa sallallahu alaihi wasallama kuma ko to ko dai a ce sabata anhu sallallahu alaihi wasallam fi sahih annahu qala ko kace sabata anhu fi sahih annahu sallallahu alaihi wasallam qala an gane inda ya kamata ka sa sallallahu din ko dai bayan anhu ko bayan annahu wa qad sabata anhu fi sahih annahu sallallahu alaihi wasallam qala ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam yace al yadul ulya khairun min al yadis sufla hannun da yake miƙawa khairun shine mafi alkhairi min al yadis sufla الله والذل له والافتقار إليه من فساده في عبودية المخلوق والذل له والافتقار إلى ذاك هذا gyaruwar bawa ya zama nagari wajen ya bauta wa Allah ya kaskanta da kansa zuwa ga Allah ya nemi bukatunsa zuwa ga Allah ya nuna talaucinsa zuwa ga Allah ya za ka haɗa wannan min fasadihi fi ubudiyati sai da bawa zai lalata kanshi ta hanyar ubudiyatil makhluqi bauta ba wurin Allah والذل له da kaskantar da kai da wulakantar da kai gaban wani Allah wal istikar ilayhi da kuma nuna bukatuwa zuwa gaban Allah ya zaka hada wannan da wannan an yi hannun riga Allah ya ce ka nema a wajensa ka gyara kanka ta hanyar bauta masa da kaskantar da kai zuwa gare shi da nuna jin bukatuwa zuwa gare shi kai kuma sai ka canza wannan ka bata kanka ta hanyar bauta ma wani Allah da kaskantar da kanka zuwa ga wurin Allah da nuna talaucin ka da bukatuwar ka zuwa ga wurin Allah kaga kun yi hadin riga tsakanin ka da abin da Allah ya umarce ka da shi فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر بتلك الأنواع الثلاثة الفاضلة المحمودة التي تصلح أمور أصحابها في الدنيا والآخرة ونهى عن الأنواع الثلاثة التي تفسد أمور أصحابها ولكن الشيطان يأمر بخلاف ما يأمر به الرسول صلى الله عليه وسلم قال تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين na kula ibnu tabiya wata magana zai rara ku kuma kuma gashi ina fama da mura ka haka sai mu dakata a nan a in ya so insha Allah a karatu na gaba sai mu shiga dan ko kula wasu ayoyi ne kuma ya jero ga sunan tili in muka shiga kuma wani sabon darasi za mu bude sai mu hakura mu kyale shi haka nan a sati mai zuwa insha Allah sai mu kara shi wannan fatalin mu zo mu shiga fatali na gaba بإذن الله تعالى وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين bismillahir rahmanir rahim wanda yace hadisi ya zo cewa sayyidina abubakar radiyallahu anhu ya nemi uwaisul qarni yayi masa addu'a to ya zamu hada dangan zamu danganta shi da wannan abu to na farko ba sayyidina abubakar bane yake sayyidina umar ne na biyu kuma kai ina jin baka zuwa karatu sai sai kaga dama a sharuwan tsuntsaye kake wa majalisin dawo na ka ka tafi abin daga sama da matsalar karatu idan ba da kai aka dauko ba kuma baka ko kuma yau ka zo gobe ka zuwa to za ka yi ta da mutane baya a yi wannan magana to a bashi an ko kawai kyale shi je da bukatar din kawai je ka nemi kasar din ka ji mai a to ba sai nemi kasar din ba to na farko sayyidina Umar ne sannan waisul qarni annabi sallallahu alaihi wasallam shi da ya umarni da wannan kaga akwai bambanci da kawai ka je kai abu ba sa ka kai ba na biyu na na uku abinda muka faɗa a wancan lokaci muka ce wannan qadiyatu ayn ce wa qadiyatu ayn ba ayn ba ayn mata umumi annabi bai faɗi kowa ba sai uwaisul kan tare da cewa duk sahabban su suna da matsayi uwaisul kan bi tabi'i ne ba ba sahabi bane wanda kuma ijma'in ahlus sunna sahabbai su ne a sahun farko sayyidina Umar sayyidina Abubakar suna gaba da uwaisul kan wanda babu mu babu shakka mu ahlus sunna babu shakka akan cewa sayyidina Abubakar da sayyidina Umar da Usman da Ali da sauran al-ashratul mubashirin bil janna da al-badariyyu da gaba daya da ashabul hudaybiyya ashabul bai'a dukkanin su suna gaba da da uwaisul qarni darajar da suka samu da martabar da suka samu a rayuwarsu da manzon sallallahu alaihi wasallam uwaisul qarni bai same ta ba wata hikima ta ubangiji Allah madaukakin sarki ya kinsa wa manzansu sallallahu alaihi wasallam cewa ya gaya wa sayyidina ya gaya wa sahabbansa cewa wanda ya riski wannan mutum wani mutum zai zo muku daga yaman mutum ne mai biyayya ga mahaifiyarsa wanda zai riske shi ya neme shi ya neme shi ya yi masa addu'a Allah ya gafarta masa to kaga wanda ba ka dauki kowa ba kuma ka ce shi ma uwaisu ne kamar da uwaisu din da yawa sai akwai uwaisu akwai uwaisul karni akwai kuma uwaisul kadawi akwai uwai a an gane ko to ita ce ake kira waƙi'a to ainihin la umuma laha waƙi'a ce da ta shafi wani mutum ba a game ta akan kowa da kowa nabi sallallahu alaihi wasallam ya san martaba sahabbansa amma duk da haka to waɗanda suke fifita waliyai akan sahabbai suna fakewa da wannan akwai wanda suke ganin waliyai din da sun fi sahabbai da akwai wanda fifita waliyai akan annabawa kaga babu mamaki dan sun fifita su akan sahabbai dan su ba sa daukar sahabban waliyai yan kaga ahalin sunna da suka zo suna karantar da sunna suna bayanin barna da suke cikin wasu dariku na sufaye da wasu da ake jinginawa walittaka alhalin ayyukan su da maganganun su sun nuna ba waliyan bane da aka ce suna zagin wani wani lokaci ba ma ba ma magana komai zaka yi ba littafin shi wani da zaka dauko karanta kawai littafin zaka karanta ka fassara sai ake ka zagi aka yi duk rigimar da ake yi aka yi dinga yi a kasar nan akan ana ana taba waliyai sai gashi Allah da ikonsa sai ya kawo manzo yake sahabbai wannan da suke rigima akan wani waliyin su da yazo bayan annabi bayan bayan wafata annabi shekara dubu suna rigima da mutane akan sai da su kuma tare ake ake cin abinci ana dariya ana mitin da wanda yake zagin sahabi me yake nuna maka wannan da wanda yake nuna maka dan da an kinsa wa mutane san sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sanin matsayin su da girman su kuma a nuna wa mutane a cikin walittaka suke da ƙololuwar walittaka aka zo maganar wali babu kamar sayyidina Abubakar babu kamar sayyidina Umar Usman Ali haka da sauran al'asharatul bashirin da a ce yadda ake aka an kinsawa matasa da yara wannan aqida to ba da za a yi kuma wata aqida ta zagin sahabi ta samu ta samu gurbin shiga to sai zamana an tattara waɗannan an watsar su ba dauke to da ba kullum ana ta bayanin wani mutum wani mutum da ya fito dan kwanan nan in ka je gidansa a yanzu zaka samu ƴaƴansa jikokinsa mini suke suke yawo da shi to kaga rash samun wannan dama zukata sun zan babu sanin girman sahabbai da tarihi mutum nawa zaka tuba bai san me sunan kawai yake ji sayyidina Abubakar sayyidina Umar bai san shi ba amma kullun za a yi masa tarihin shehi tun daga haihuwar sa mutuwar sa kullun magana shehi ake kullun magana shehi ake ba ba magana sayyidina Abubakar ko Umar ko dan haka dan wani ya zo yana zagin su yaro bai san girman su ba zai fusata ba ba zai harzuka ba sai ga shi ba wata rana ya fara tabawa to babu shakka a wannan gudar aya ce da take nuna hanyar da muke cewa ba ta da kyau lalle ba ta da kyau dan da tana da kyau da an gane kyanta nan da su za su kowa ciwon an zagi sai da abokan ko Usman ko Umar tunda su suke cewa su ne yan gani kashe nin waliyai to akwai waliyan da suke waɗanda to kaga wannan shi yake nuna maka abinda ibnu taymiya yayi tun nan tantance a gane me yayi waliyin Allah waye awliya'ur rahman su alwa shaytan abinda ya rike a mahallin sa kuma insha Allah wannan majalisi bi iznillahi wa ta'ala zai sanya wannan littafi al-furqan bayna awliya'illahi wa awliya'ir rahman a warware a bambance tsakanin waliyai na Allah da kuma waliyai yan jamu yan damfara insha Allah tafiya tana tafiya sai mun zo kan domin wannan majalisi na ranar talata na ranar litinin insha Allah karatun da za a ci gaba da shi cikin littafin Ibn Taymiyyah muna nan sai wata rana an gama mun dauko wani wagegen littafi ba da dauko shi ba aiki da a to an gama kanana ba sai a shiga babban ba dama ba haka aka ce walakin kunu rabbaniyi da bima kuntum salimun kitab rabbaniyi da ba shi ne a fara da kanana ba to mun gama da kanana sai mu zauna haka nan za mu shiga babban eh Allah ya ba mu tsawon rai kuma Allah ya ba ku hakuri da juriya a zo a yi sai wannan kuma ya ce a yana neman addu'a ne to abinda muke yana neman a taya shi addu'a to Allah ya biya maka bukatar ka kai ba kuma kai ta yi wannan kuma yace mutane da suke fuskantar wata barazana tsakanin su da wata hukuma da take kula da harkokin su shi ya dace da sunna lokaci lokaci su hada kuɗi su ba su hada kuɗi su bayar a yi abinci a ba mahaddata su ci su ba sai kace su ci ba ka ba su abinci sai ka tona musu asiri a ba mahaddata su ci bayan sun yi saukar alkur'ani a kawo kuɗi a ƙara musu a yi addu'a game da wannan barazana da take kantar su wanda ya dace da sunna wanda bai dace da sunna ba wata sunna da take ka tara wani mahaddaci ka bashi kuɗi ka bashi abinci ya ci sai ya san da ya maka karatu a'a kuma waye gaya maka ita karba addu'a tana da alaka da hadda alqur'ani ko ko rashin haddarsa ba ta da wani alaka da tana da alaka da salahar mutum da nagartarsa da kyakkyawar alaka ta da ubangiji eh addu'a ibada ce kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa addu'a wa ibada addu'a ibada ce yadda ka san ba kowa da iya ibada ake karba ba to haka nan addu'a ba kowa da iya ake karba ba sai wanda ya cika sharuɗanta wanda ya santa ya ake yin ta to dan mutum ya haddace qur'ani ba shi yake nuna ya san sharuɗan addu'ar ba ta yi ba shi kullum yana daga cikin masu keta sharuɗan karɓar addu'a din to sannan kuma ba sharadi bane dan zaka yi addu'a sai ka sauke qur'ani inda an ce wannan sharadi ne ai kaga addu'ar sai ta yi wuya kana tawassuli da duk wani aikin ka na ibada imanin nan da kai da Allah da manzansa shi kansa ai abin abin abin da zaka yi ya tawassuli da shi ne hatta halarta ka karatu suka irin waɗannan abin da aka yi tawassuli da shi ne don kana yi ne dan Allah taqarruban lillahi kake yi zaka yi tawassuli da shi sallolinka da kake a kullum abin da zaka yi tawassuli da shi ne duk wani insani da zaka yi wani mutum abin da aka yi tawassuli da shi ne da haka bai takaita akan sai ka haddace sai an haddace Qur'ani an sauke shi ba sannan karanta Qur'ani ka samu ladansa ba sai ka zama mahaddacin sa ba dan in sauke Qur'ani kawai ake bukata me yasa sai mahaddacin kai ba in ka dauka ka bude zaka iya saukewa matukar ka iya karatu duk wanda zai karanta alqur'ani sawa'un a haddace karanta shi ko kuma yana kallo ne ladan da ake bayarwa din zai samu ba a cewa wanda ya haddace shi in ya karanta shi ya fi samun lada sama da wanda bai haddace ba babu wannan nassin sannan wannan kuma aikin da kake faɗa ba a san shi cikin salaf ba ba a san cikin magabata ba aiki ne na gargajiya don haka maganar ya dace da sunna ba ta so ba aiki ne da ya dace da gargajiyar mu in har kana da wata matsala to kai addu'a a tsakiyar dare ka tashi kai sallah kai addu'a sauran waɗanda suke cikin wannan matsala su ba su yi addu'a ka yi sallah ka yi addu'a ba su karka kake da gaskiya Allah ba zai kyale ka ba zai taimaka maka in kuma a cikin abin da kake roƙo din akwai zalunci ga wanda kake addu'ar Allah ya baka nasara a kansa Allah ba zai saurare ka ba koda koda ma ta san duniya za su haɗu su yi maka addu'a ka ba su abincin duniya su cinye wannan ba zai sa addu'ar ka ta karbu ba Allah ba ya taimakawa a zalunci wani Allah ba zai taimaka a zalunci wani ba wanda kuma yake suwaye durus suwaye ismailiya durus da ismailiya dukkanin su aqidu ne na batiniya a kalmar albatiniya ita ce kalmar da take da fadi da ta kunshi dukkan waɗannan aqidoji waɗanda suke ganin cewa shari'a daban shari'a daban batini daban suna ganin abin da muke karantawa a ba shi ne abinda abinda muke karanta muna fahimta ba shi ne Allah yake so mu ba abinda muke karanta a kimin salata wa zakata muna fahimtar ayi sallah irin wannan da muke yi da zamu yi an gama karatun nan ko zakka da mai kuɗi zai fitar wannan gama gari su suke wannan fahimtar amma Allah ba wannan yake nufi ba wani abu da ba yake nufi wanda yake da aqidar batiniya shi ke gane wannan to duk masu wannan aqida za a kira su albatiniya asalinsa akwai wani da ake kira babakal qurrani shi ya kafa ta babas al-qurran shi ya kafa aqidar ya zauna a Yaman ya fito a surar mai ibada mai zuhudu mai gudun duniya idan yana yin azumi kullum ya muddari wanda manzo Allah ya cika ai shi yana yi sannan iya tashi buɗe baki zai je ya rinci ya ranci dabino kwaya uku a gurin mai sai da dabino ya buɗe baki da shi yana tara kwallon in lokacin biya yi wannan kwallon duk sai su zama kuɗi sai je biya to ganin irin yanayin da yake rayuwa a ciki sai mutane suka ringa son sa masu bukatu sai suke zuwa gurin sa irin da yadda kuka san dai halin jahilai a ko'ina to ana da ana nan sai fara fito da karantar wata asalin sa mutumin farisa ne ba ma mutumin ba ma balarabe ne mutumin iran ne shi ya fara assasa wannan akida ta ta baziliya to ta yi tarasta ta yi tarasta rassan su ne suke da waɗannan sunaye ruz ismailiya aga khaniya waye ga sunan fili amma dukkanin suna koma su suke ga abu daya hatta sufanci ya shiga cikin harkar badiniya din aisu a ce abin da kake karantawa daban abin da kuma yake ilmul batini daban a yau ina wani aboki na mun gomin waya tare muka yi makaranta mun san juna amma hannun riga muke da shi shi can yayi ni na nan to sai ya shekara goma ban gan shi ba shi ma bai ganni ba ya fi goma sai ya min waya ɗazun nan da ranar sai da cewa da kana nan kana duniyar nan ya ce ƙwarai ko ai suna nan ina za su je sai da ce a ashe fa ku kuke rike da duniyar tamu sai ya ce kwarai kuwa ai mu muke tallafa da ita nace to ku saki mu bare ba masu yace masa to ku saki mu bare ba masu yace a in sun yi haka sun yi banda nace ba masu in kun isa wallahi ku ku barar da mu sai nace kana da dan duniya sai yace a a shi sufi bai hada shi da duniya nace a akwai masu cin duniya ko irin ku yanzu sufai mu ma ba dan tsoron lahira ba ai da sai mu zo a tafi dan muna tsoron lahira sai ce a akwai wata lahira ce yace ba lahira ne yace a wannan kuke faɗa ai nace babu lahira yace a ai ba wannan maganar lahira ta tashi ne daga guri ka sake guri kawai ba yace ku dai ne kuke ko kuka rubuta wannan a takardu a babu wannan dan dan wani babban malami ne a nan shehi ne ba ubansa sosai da ubansa da kakansa manyan shehine ne a Kano kuma shi dadinsa ya karanta kuma yana faɗa abin da ya karanta baya baya koyi san da muna karatu ne ya taimake ni sosai da saboda zan faɗi wani abin in ce akwai shi a abin da sai sauran gaba gari wawaye wanda su kawai a dunkulan ake ba sai su karya kake sharri kuke yan izali sai ce a ai bai faɗa duka ba kuma an yi san cewa shi ai ne ban faɗa duka ba sai ya yanko wasu abubuwan da ban karanta sai ce gashi to sai su yi turisto ko kai na dama kuma ni in faɗa abin da nake Allah ya taimake mu azumin nisfu sha'ban wani yake tambaya akan sa akwai hadisi da yazo amma akwai maganganu na malamai akan sa annabi yana yawaitar siyamu sha'ban inda inganta annabi yana yawaitar siyamu sha'ban amma ba a samu hadisi sai da keɓance rabinsa ba amma samu hadisin ala ibn abdurrahman al abihi an jaddihi wanda yake cewa idan ta safa sha'ban fala ta su idan sha'ban ya raba tsaka ku dakatar da azumi ku daina hadisi ne na ala ibn abdurrahman al abihi abdurrahman ibn yaqub al qurafi shi ba malamai sun raunana shi hadisi ne munkar yana daga cikin munkarat ala saboda haka babu hadisin da ya keɓance sha'ab rabi babu hadisin kuma da ya hana in yayi rabi a azurta dukkanin su akwai magana a kansu ballantana ko batun sallah ballantana batun sallah abin mamaki dukkan wata ibada sai ka samu an yi samu wasu ɓata gari sun shigar da wasu abubuwa a ciki an yadda a yi azumin sha'ab to kuma bai da ware wani rabin da har a yi wasu salloli sallolin kuma yanzu aka samu wasu kanikawan addini sun samu wasu fa'idodi a ce to ga yadda ake so ka yi ga raka'a kaza ga surorin da ake so ka karanta ga yadda za ka yi akan ma waɗancan na farko abinda suka kitsa su ko waɗannan sai su zo su masa kalikanci kuma an fito da shi a wata kama kuma daban Allah ya tauki sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi